إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله أتيجا بركاتكم ولتأتينا شرح السنة na Imam al-Barbahari rahimahullah zamu tashi a matsatar 165 qala al-muallif rahimahullah wala taqulu bis-salati ala ahadin illa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi faqat al-Barbahari Allah masa rahama yake cewa ba a keɓe mutum a masalati shi kaɗai a ce Allah Allahumma salli ala fulan kaza da sauransu ya ce illa li rasulillahi sai faga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ba za a kira sunan wani ba kuma ka ce sallallahu alaihi wasallam na fata an gane ba a yin haka ya ce sai dai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fa idan ko annabawa ne shi kuma kira sunan wani annabi sai ka ce sallallahu alaihi wa ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ala alihi faqad da kuma iyalansa shi manzon Allah din kenan sallallahu alaihi wasallam wa fi sharhi qala ko ina ce as-salatu fi du'a hiya du'a fi lugha hiya du'a a sharhi yake cewa da yake cewa qauluhu ko farkon abin da muka karanta kenan ba a kebance mutum a masallaci in ba manzon Allah ba da kuma iyalansa a ce Allah ya yi wa wani salati da iyalansa yace tunajir bil salati Astala, maka ce astalatu ko astalati a cikin zirgin larabci ya ce addu'a, hini yin du'a'i addu'a kenan. Ya ce wa an matsalatu fi shari'i, idan kuma ka ce astalatu a cikin yaren shari'a aka ce astalatu sallah ya ce to shi ne, fahiyya ibadatun wata ibada ce, muftadi atun bi takabir da ake fara ta ake buɗe ta da yin tabbara, shi ne sallah daga sani. a larabta ka ce assala ana nufin addu'a wannan ne yasa wasu daga cikin sufaye suke ɗaukar cewa su a wurinsu mutum ba sallah ka ce yayi ba saka ba sa yin sallah ya suka ɗauki ma'anar sallah na asalin yaren larabci suka ba wa sallah wacce ake yi da ka sani sallar azahar la'asar magariba isha suka ce kai assala ai addu'a saboda ka kawai yi addu'a shikenan yasa shi ba zai sallah ba ba ruwan da ita ina fata an gane suka ce a yaren shari'a ka ce me sallah shine wata ibada ce da ake buɗe ta ake farata da yin takabir ne kabbara ka zo ka ce Allahu akbar ko kaga an fara shiga sallah ke idan kai iqama zaka fara sallah ka fara kai iqama ka shiga sallah kenan a gaba ka shiga sallah ba domin ya ta bayan iqama kai magana kai wani uzuri in yi bujuro maka amma da zarar ka ce Allahu Akbar to ka shiga sallah shi ke daga nan babu magana babu ci babu sha babu kaza babu kaza har sai kuma an kidar in ba wani uzuri bane kuma ya shigo na shari'a yace ana buɗe ta da yin kabbara akasamatul ana gama ta a ƙari yin ta ta hanyar cewa assalamu alaikum wa rahmatullah za a buɗe ibadar da yin kabbara kuma za a ƙare ibadar yin sallama ya ce limatar shamilu alaihi da kuma abin da ta ƙunsa a ciki wannan kaga baka in brief a takaita mai sallah ya ce ibada ce da ake buɗewa da yin kabbara ake kuma gama ta a ƙare ta da yin sallama na fata an gane to amma tana ƙunshe kuma da me alƙiyamu tsayuwa domin karatun fatiha war ruku'u da yin ruku'i wasu sujudi da yin sujuda na fata an gane ko eh wal julus da kuma zaunawa a yi tahiya a cikin tsayi wannan kuma qira'atul qur'ana kanta qur'ani shine fatiha shine karatun ta wajibi a cikin sallah zalla ya faɗa cewa sallah ba ta cika in ba a karanta ummul kitab ba shine karatun fatiha amma mutum zai iya yin sallah ya karanta fatiha bai karanta kuma sura kowace ba kuma sallar sa ta yi daidai ina fata an gane yanzu musamman zaka sallar nafila dole ka karanta sura shi in ka dauki fatiha fatiha aisha ga kuma sallar ka ta ba mai taimaka hatta an kada a cikin farilla ma karatun sura me kace sunna ne ba wajibi bane in mutun yayi bisa mantuwa bai karanta ba me zai yi ne zai yi sujuda ta kabali saboda ya rage wani abacin sallah na sunnoni saboda karantawa da kuma tsayuwa domin karanta ita sura ɗin ke ya ce wata tasbihu kuma a cikin kana sallah ɗin nan wata kabirin akwai kabbara wata zira kuma tasbihi shine subhana rabbiyal azim a ruku'u subhana rabbiyal a'la a cikin sujuda tasbihi kenan yace fa fiha fahiya sallah da ta kace a amalu wasu ayyuka ne wa aqwalu da waɗansu magana da za a yi furta waɗansu abubuwa lafata an gane mufattatun bit takbiri ana fata da farata da yin kabbara wa mukaddamatun bit taslimi ana kuma idarwa a gamata ta hanyar yin sallama yace hadihi hiya salatu fi shar'i to wani ce sallah a yaren shari'a haka ce maka sallah to ana nufin ka zo ka yi kabbarar harama ka karanta qur'ani kana tsaye ka yi ruku'u ka yi tasbihi ka dago daga ruku'u ka yi tasbihi ka je haka sujuda duk har a je karshe ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma assalamu alaikum shine sallah yace fa iza jama bainal ko bainal ali wal ashab idan a cikin yin salati kuma za ka yi manzon Allah salati da ya tabbata a yau manzon Allah in ka ji an faɗi an haɗa da Ali Muhammad da kuma ashabi Muhammad to wannan an bambanta bangarori guda biyu su wane ne Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fal alu humul qarabatu sallama sune dangin manzon Allah na kusa makusantansa dangin sa kenan wal ashabu su kuma sahabbai sune jam'u sahabi shine jam'in dukkan sahabi faqad la yakunu haka ne ko min kiramata sallama wa qad yakun zai samun sahabi kuma dangin manzon Allah sannan kuma ga sahabi ne kaga ya hada abubuwa guda biyu in ka ce Allah ya salati ga annabi da ali Muhammad da ashabu Muhammad to shi ya shiga ciki saboda shi dangin manzon Allah ne kuma sahabi ne irin su Abbas bin Abdul Muttalib sayyidina Ali su Ja'far bin Abi Talib ko da su Aqilu da sauransu kaga duka wannan dangin manzon Allah ne sannan kuma sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to kaga sun hada bangarori guda biyu kuma sai ka samu sahabi wanda shi ba dangin manzon Allah bane a jini amma kuma sahabin manzon Allah ne ina fata an gane yace wa iza afrada al-alu da salafihim sahaba in a cikin sa a salati aka ce kawai Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad to duk sahabbai ma sun shiga ciki in aka yi shuru aka ce kawai Ali Muhammad sahabbai gaba daya sun shiga shi to haka take wani mamaki na ubangiji ko yanzu masu haƙi da zagin sahabbai kuma suna yin salati sai su ce Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad sun yi satin sa'i to ba sani ba kuma sun sa duk wani sahabi a ciki duk wani sahabi kuma ya shiga kaga wani iko na ubangiji kenan ko Allah ka tsare imanin mu yace saboda li'anna al'alu tutlaqu itlaqani ina ga sai al'alu game da annabi to ya hadu abubuwa ne guda biyu yace abu na farko itlaqul yace wani lokaci yuradu bihi al-qiraba kuma ladina hurrima alaihim sadaqa ina ga sai ali muhammad wani lokaci ba nufin kawai iya dangin manzon Allah ahlul baiti kenan haka kenan iyalan gidan manzon Allah shi kansa da matansa da 'ya'yansa sallallahu alaihi wasallam sai kuma iyalan gidan Abbasu matansa da ƴaƴansa ashabu asma al-baiti sai iyalan gidan Sayyidina Ali matansa da ƴaƴansa iyalan gidan Ja'far bin Abi Talib ahlul bait ne suma matansa da ƴaƴansa iyalan Aqil bin Abi Talib duka suma ɗannan matansa da ƴaƴansa duka daga cikin ahlu Muhammad yace su ne kuma waɗanda ma kurrima alaihim sadaqa aka haramta musu cin sadaka su dangin manzan Allah ubangiji ya haramta musu cin sadaka ina fata an gane sharifai kenan ko a kasar Hausa ana ta ai wani sharifin kaje yanzu kamar kaura ta kana wani sharifi ne wai ma'anar su wai wani shi zuri'ar manzan Allah ne Allah shine mafi sani da gaske haka ne ko ba da gaske bane wannan Allah ne kadai ya sani amma har ya tabbata mutum din sharifi ne da gaske ma'ana shi dangin manzan Allah ne a salsala an bi tarihi daga babansa kakansa kakan kaka kaka har aka kan manzon Allah ta wani kowane bangare to ya in har da gaskiya zama haka to shi cin sadaka gun sa haramun Allah ya haramta mutum sadaka yasa manzon Allah wata rana ɗaya daga cikin zurfin sa guda biyu sai na Husaini yana tafiya sai ga dabino a ƙasa sai ya ɗauka yaro ne a lokacin ko sai ya sa zai sa zai zai ci ya sa a bakinsa sai manzo Allah ya ganshi sai kwakule da bidin ya cire ya jefar saboda me yace mai yuwa da bidin sadaka ne ya fadi mu kuma an haramta mana cin sadaka na ba tan gane to kaga shi masu cewa su sharifai ne su jikokin manzon Allah ne kuma zo su gari su zauna a taro sadaka a taro hadaya a ta ba su sun ta haramta sun ta haramta saboda dangin manzo Allah an haramta sun sadaka a gurin su ba za ka dauko zakka ka kawo manzo Allah ya bawa matansa da ayansa baya yi sai dan kai so karba ka kawo kyauta ka bashi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wata rana da yazo cikin gidansa yana shiga gida da bayan sallar asuba ya gama sallah ya gari ya waye ya gama uzuri ya shigo gida sai sadda ga tukunya akan murhu kuma ana dafa nama ana dahuwa farfesu ake dafawa da ya je gida ya zauna kayansa cikin gida sai ce wa iyali a kawo mar abin karya sai aka kawo masa gurasa an gudu tsira da gishiri ya ce ah ba na ga nama akan tukunya ba ko ba shi bane gaskiyar magana sallallahu alaihi wasallam suka ce eh ya manzara kaga nama akan tukunya amma naman na barira ne barira kuma an san wace ce ko ku yangar na Aisha ce ita ta fanshe ta ta siye ta kuma ta yanta ta to tana rayuwa ne a gidan manzon Allah ta furga ta je wani uzurin ta kawata sadakan nama ke ta kawo gidansu gidan manzon Allah kenan a dafa nama to kuma an san manzon Allah baya cin sadaka kuma matan sa ma ba sa cin sadaka haka take dafa kanta ta kada ta kanta ko kuma ta ba ta kada ma amma banda bai kiya la manzon Allah ba na ga nama kan tukunya ba aka ce eh haka ne amma naman barira ne sadaka aka bata ta ah to an ba ta sadaka eh wata kuma ta ba mu naman kyauta mana ba ya halatta ba abu ɗaya da ɗauki hukunci guda biya yi yanzu na ci wannan abun na ce na ba ka kyauta misali ka gan ka karɓe shi yanzu zan mallacinka da kuma kaga dama ka yi sadaka ko ka yi kyauta ko ka siyar ko ka yi abin da ka ga dama saboda ya zama naka kaga hukuncin da na baka na farko ya tashi yanzu ya zama mallacinka ita agunta sadaka ne mu kuma ta bamu naman mu ci kyauta sai mu cika mu amma kawai ga nama ku kamun kuma ku shan buredi sallallahu alaihi wasallam ya suka ce malamai ko manzon Allah abin da ku so a cikin abinci nama sallallahu alaihi wasallam in ka tire nono shi kuma nono ya fi kowanne abinci daraja da da kima nono rai da galinsa ai madara ba kware kuwa yasa ai in ka samu dama ka rinka yawan sha ita addu'a sai shan sama da ban take shi nono saboda yafi kowanne abinci daraja da kima to haka manzo Allah yana san nama sallallahu alaihi wasallama ta ce maka samu kudi kana ta iyalin kana masu rika ci da bambanci mana haka ce nono shine kindirmu da yake a dade in ka ce madara kuma shine danyen nono mu da muka sani anan ko kuma ka ce madara akan tika hambuda ka sha ko kuma mai ta ruwa ka shani amma nono wancan kindirmu yake ta tsaya cikin dabba kuma a dafa shi ya zama nono wanda kuma ya bi a dafa shi ba ɗanya ta masa madara saboda ɗanye ne ko yau zagara ya kowane ya fito amma zai bi abu ɗaya ne inda asali ɗaya ne a yi yau illa wannan an dafa ne wannan an yi kaza wannan kuma an yi kaza in ka dagun maki ya masu samar dabaru iri daban-daban daban-daban kuma dukkan wannan sai da kowane da irin sunansa to ga shi manzo Allah ba cin sadaka iyalinsa ma ba cin sadaka duk wanda kuma tabbata shi dangin manzon Allah ne to haramu ne sadaka na fata an gane kana ga irin mutane waɗansu a Kano da shigo cikin kasuwanni ana zuwa da gudu saboda bid'a ana zuwa a durƙusa a gaban shi a ya shafa kan mutane wai shi sharifi ne saboda me mutane suna kaunar manzon Allah kuma suna kaunar a ce wannan dangin manzon Allah ne sai zo su girmama shi kuma ya baya kuma kuɗi sai karɓe tafiyarsa kaga yayi abin da kuma kakansa ya hana kakan nashi ya hana aiko yake shi ko ka ji ko yana ci da ƙarya kenan to ya shiga uku fa duk wanda ya ƙarya daga ta manzo Allah fa shi kitsan safa daban ne fa ina fata an gane ina ta ba ta ba ku labari ai shekaru kamar ayar da suka wuce muna Kano a Wambai sai wani ya shigo aka tashi a guji ana ta zuwa gunsa wanda muke daura kaya muka gama sayan kaya mu kuma sai aka ce wai shi sharifi duka manzo Allah ni kuma na sallar asar alkusa ana daure mun kana sai mai rimfar ya ce ya sharu wannan bako na ne kamar addu'a ni za a yi wa addu'a sai liƙo mun hannu ya ce malam na ma addu'a ka game da kakana kan haka ya ce kai tsaye lokacin kuma ana ɗan zafin izala ko yanta masu a yanta masu a ni ba na buƙatar gamuwa da kakanka saboda kai kakanka baki ne gajere tukuru kamar da kake Allahu akbar.
ni kuma ni ka ganin nan zogo ne fari ni jikan manzo Allah ne ni kai ne ba dan ne wullar da hannun nahi nace ba na bukatar addu'ar ka na wullar nace masa ba na bukata ai ni na fuka ma ka da mutane ma da dangin manzalar akan kai baki gajere to na fata rai gaba ɗaya jikin su mutu su mutanen gurin saboda sun ɗauka su sharifi ne a gusu malamin su ne ko kaza ɗinsu lokacin da kuma akwai yarinta a jikina akwai yarinta amma kuma sayan kaya nake ba za a mun kuma tsangwame ni ba sai kowa ya shuru ni ma ne shuru na gama sallah tare ta hanyar ta da safe ya ya safe ka ta Allah kiyaye har yau mu ƙara magana ba ko muna alaka da su har yau insha Allah to kaga duka wannan ya zama ci da addini ka danganta ka ɗauka ma cewa daga gaske shi jikin manzo da gaske ne kuma haka ya zama abin kana yawo kana kaza kana kaza ba a san haka in ka je Madina har yanzu akwai wanda an tsayin san sun san akwai wani zuri'ar manzo da ta an san su suna nan kuma suna rayuwa amma ba a musu abin da watanin mu suke ana karere sai kaga mutum ya zo daga wata uwa duniya fari ne kai balarabe kai zo tara mutane a ce ai wannan jikin manzon Allah kuma a tara sadakoki kaza kaza duk a tara mu da wani garin su kawai wannan ba daidai bane manzo Allah ya hana zuri'arsa cin sadaka sallallahu alaihi wasallam sai da ba kyauta yace wa idraqun wani lokaci aka ce kuma alu yuradu bihi atba'uhu ana nufin mabiya mutum aka ce alu fulan mabiya ma'ana iyalan wani ana nufin mabiya wani sai ta musu iyalansa ina fata an gane yace yuqallahum alu ana ce musu suma mabiya ko misali ce kamar misali alu fir'auna dala ce alu fir'auna kaga ai ba yana nufin izuri'a sa kaɗai ba a duk mabiya fir'auna masu mar biyayya zaka ta musu mai alu fir'auna eh yani atwa fir'auna yace wa alu muhammad in kuma ka ji lokaci alu muhammad fakat ana nufin atba'u muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mabiya manzon Allah ta ta musu alu muhammad sallallahu alaihi wasallam yace amma salatu ala garin nabi amma yin salati ga wani ba annabi ba mufridan shi kadai ka sahabi kamar sahabi wahadahu kamar sahabi kace kai wa sahabi salati yace aw muslimin ko wani musulmi daban wahadahu shi kadai fa haza yajuzu to wannan ya halatta a yau mutum kace Allahumma salli ala fulani kaga ce ya halatta saboda an samu nassin shari'a ku duba wani kun Allah anan su ahlus sunna ba ruwan cewa magana ta yi daɗi ko ba ta yi daɗi ba in dai ya tabbata manzan Allah ne ya faɗa kawai sai a ce ya halatta ko da zai ba su kai za ka fahimci cewa kamar sun taka kan su ka su bai dame su ba su abin da yake gaban su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane suka ce ya halatta kai mutum ayo mutum salati shi kai ce Allahumma salli ala fulan ya halatta in ka je kana gurin larabawa har yanzu har gobe zaka daga cikin abubuwan suke na karrama mutum ka da gurin su kun gaisa ta muka sallallahu alaihi wasallam Allah sai masu saduwa shi can. Eh, eh, ma'ana Allah maka salati. Shi ke nan wata gurin ko? Ya ce ya halatta. Ya ce kamar ya, eh, ko? Malamin ta kado shi'arar matuƙar ba a mai da hakan ya zanto wata alama ba ta mutane. Ya zama ku ɗabi'ar ku kullum kullum daga an zo ce, sallallahu alaihi kallah, Allahumma salli ala fulan, kullum ya zama ɗabi'ar ka, don ya zama kuma bid'a. amma wani abu ne faru na wata munasaba aka wani aka ce Allahumma salli ala fulan suka ce ya halatta so daya ya wuce shikenan amma zama ɗabi'ar ka ce ko da yaushe kana yawan faɗa ko kuma ko ƴan ƙungiyar ku ko ƴan aqidar ku ko haka ne gaisuwar ku ko da yaushe Allahumma salli ala fulan salli ala kal to wannan suka ce shi kuma zama bid'a shine shi'ar kenan yace taqulu sai ka ce Allahumma salli ala fulanin fa hadha ja'iz malamin take da shi'aran matukar ba mai da shi wata alama da ake kullun kullun ba kama huwa inda rafida kamar da wannan ɗabi'a ta shi'a shine rafida su sun mada abin kamar ɗabi'a su Allahumma salli ala fulan kullun daga haka kawai addu'in su yake yace wa amma salatu ala garin rasul amma idan za ka yi addu'a salati ga wani ba manzon Allah ba ba'dul ahyan lokaci fala ba'asa bi zalika babu laifi wani lokaci kawai ka ce mutum Allahumma salli ala fulan ko kuna magana lokacin ka ce masa sallallahu alaihi wasallam babu laifi amma kada zama kuma ɗabi'ar ka ce kai ma kullum kowa sai ka masa kullum haka ke rayuwa duk da so ka haka ne ya zama kuma bid'a kai ma anan gurin yace faqari faɗaɗi ƙalar Nabi sallama saboda manzan Allah ya faɗa suka ce hujjar shi ne manzan Allah ya ce Allahumma salli ala ala abi aufa wani sahabi ne abu aufa manzala da ya je gidansa zai musu addu'a sai ce Allahumma salli ala ala abi aufa ya Allah kai ta ga iyalan abu aufa gaba ɗayan su ma ko kuma ya je gidan Jabir ai mun taɓa karantawa ko sun je ya gidan Jabir ya ce mazar Jabir ya ce matarsa a wadda wacce ruwayar manzan Allah zai zo gidana in ya zo karki bari ya ganki kuma karki magana ya ji maganar ki sai to Allah ya zo shi ya musu sallah a gida aka daho abinci na tarabba ko aka bashi na karramawa yayi sallah a gidansu ya ci abinci zai fito ta tallako ta ce ya rasulullah ko udu sal udu li wa ala zawji ya manzo Allah kamun addu'a ni da mijina shi kuma ba yana ta magana sai ce sallallahu alaiki wa ala zauji ya fita zabire da ce ba na ce karki mana magana ba ya ta kai nufin kamar Allah ya shigo gidan nan karki roki addu'a ai ba zai yi ba to na addu'a da yi baka samu ba ya ce na samu su taukala shi ina ba ta an gane to haka suka ce ya halatta yace wallahu jalla wa ala amarahu bidhalika Allah madaukakin sarki ma ya umarci manzon Allah da yin haka yi wa mutane addu'a din kenan qala ta'ala Allah yace kuz min amwalihim sadaqatun ka karba daga dukiyoyin su sadaqatun zakka ake nufi anan ba sadaka haka kawai ba ka karbi zakka daga dukiyoyin mabiyanka musulmi da suke tare da kai sahabbai ko to astiruhum sai dan to ka tsarkake su wato zakkihim biha in kana da dukiya ka bada zakka to wannan ba da zakar da kai ka tsarkake dukiyarka daga halaka saboda ka fitar da haƙƙin Allah menene zakka arzikin da Allah ya baka ya kai shekara guda dindi a gurinka kana duk uzurinka kuma arzikin bai kai ƙadar lissafi ba ina fata an gane ya shekara to sai ka irga shi gaba ɗaya nawa ne ka ga ka dubu kaza ne miliyan kaza ne to sai ka raba gida arba'in kashi ɗaya tak shine kashin da zaka ba bayin Allah ya zama shine haƙƙin da Allah ta ɗauka a dukiyarka ka ba wa mutane zakka in kana da miliyan ɗaya ta kai shekara a gurinka ba ta ragu daga wannan kuɗin ba a kai shekara misali yanzu aka baka miliyan goma a take a yanzu babu zakka kan babu zakka kan sai an yi shekara watan nan da muke ciki sai ya zago rabi awal kuɗin na nan da ya kasa misali ba ka gama uzurin ka gaba ɗaya shekara guda to sai ka raba gida arba'in so ka gani galibi ma wala Allah saka ga haka so in ma dai bai kare ba in dai bai kaza nisabi ba to saka dauki naira karama gida 40 a wata kashi daya kenan din miliyan daya zaka sai naira 25,000 ne saka ba bayan Allah saboda me a samu farantawa tsakanin masu kuɗi da kuma wanda ba su da kuɗi da yawa tsakanin su kuna anguwa daya ko kuna layi ɗaya kasuwa ka ɗauko ka ce ga zakka sai ji daɗi a ransa zai yi addu'a mai wa a ranar mata shi ba da wani kuɗin da ya kamata mai wa da wani abin da yake so kuma babu kuɗin a dunkule dubu biyar ne dubu goma ce dubu ashirin ne hamsin ne ɗari ne ba shi da shi ka ɗauko ka ce wannan zakka ce sai ji daɗi a ransa zai yi addu'a to wani abin da kai kuma ka tsarkake dukiyarka daga halaka sai Allah ya ƙara maka albarka a cikin dukiyar taka domin duk da ake fita zakka a cikin ta ake yin sadaka to Allah ƙara mata albarka yake shi sa manzo Allah har rantsuwa yayi yace wal ya rantsa yace dukiya ba ta raguwa dan an yi sadaka saboda ai karuwar daga Allah ne to shi kuma tunda ka bi shi sai ƙara maka sannan kuma ka tsarkake ka kuma zuciyarka da imaninka daga shiga azabar ubangiji saboda ka yi abin da Allah yake so an samu daga cikin magabata suna dagewa tukuru da yin sana'o'i don su mallaki kuɗin da kai nisabi din su ba da zakka ga su malamai ne daga musamman misali sai da mini musayyib ɗaya daga cikin manyan tabi'ai a garin madina wanda ya sa tarihinsa ya kai shekara arba'in bai taɓa luzin ɗin ƙadi amur talati ba a sahun farko a masashen manzan Allah shekara arba'in bai taɓa yin kuskuren iƙama ba a sahun farko yana ga ya shekara arba'in bai taɓa ganin ƙeyar wani a sallah ba kasuwan gaba yake shekara arba'in bai taɓa yin kuskure ba amma ya dage da neman kuɗi aka ci a kara makalla ya haka yace a so nake in samu mun sabi in ba da zakka sai zanto na yi kalmar shahada na yi sallah na yi zakka na yi azumi na ji haji kaga magabata ko na haɗa dukkan rukunin mutunci gaba ɗaya na samu na yi ina fata an gane za su kace to yanzu da yake faruwa an zo an tsintake a wani yanayi kudin Najeriya ya lalace saboda wani abu na diplomasiya tsakanin shugabannin ƙasa da manyan bankunan duniya ko an ciwo bashi mana hauka na rashin hankali kudin mu dole ya lalace karfi da yaji ko wayi bane to yanzu aka dauki nisabin zakka aka dauka akan layin gol in ka dauka akan layin gol shine wannan miliyan 14 da wani abu da ake rubuta tabara ma a shari'a layin dimin zalla ya bada ko a irga a layin zinare ko kuma a irga a layin azurfa a layin azurfa kuma a zaman da muke a yanzu nisabin zakka naira miliyan ɗaya ne nisabin zakka in kana da miliyan ɗaya in ta shekara a gurinka zakka ta wajaba a kanka kuna ganewa har ma daga satin da mata ɗan ragu maka ɗan dubu ɗari tara ko da saba'in ko da na wasu haka to kuma za ga malamai sun fara hunkurowa masu da gano illa cewa masu ba da zakka suna raguwa a cikin mutane kowa da ke da naira miliyan goma sha hudu ai ba su da yawa a cikin mutane ai masu kuma neman a ba su zakka kuma suna karuwa a cikin mutane kuna ganewa to kaga illa tana faruwa a cikin society kenan hikimar da Allah ta ayi zakka shine dan a rage talauci a cikin al'umma ko a samu poverty alleviation Allah ne ya kawo shi a duniya ai a karɓa malati tukad min aganiyaihim faturaddu ala fuqaraihim a karba gurin mawadata a bawa talakawansu in kai malami ne aka kama zakka ta anguwan nan ka karba masu kuɗi to ka raba talakawan anguwan nan a ce zakkar alladuwa na ce zakkar wana ce kaga da tsakanin talakawan unguwar da masu kuɗin unguwar akwai shiri akwai jin daɗi akwai mutunta juna saboda sun san me suna amfanuwa daga arzikinsa kuma za su ta addu'a Allah sa baɗi ya linka kudinsa so linki ya baka dubu goma ya baka dubu hamsin ba haka bane eh haka ne na fata an gane to kaga hikimar yin zakka da Allah kawo sallah ke giya ma da shi giya manzala cewa ka karba a dukiyoyin su sadaqatu nan ba ana nufin sadaka bane ana nufin zakka to tahkiruhum ka tsarkake dukiyar su daga halaka daga rintsi daga bala'i daga annoba kuma tu zakkihim biha su karan kansu idan ka bada zakka in kana mai imani zaka da ikama ran kai ka dauka ka bamu wane yanzu ko mulan da kake da shi kai shekara kana harkokinka abin da daure mutane ke a wannan sabuwar fatawar shine suka ce to ai miliyan daya me ita ba za a ce masa mai arziki kuɗi ba saka ce musu a'a kun yi kuskure ai ba ana nufin a ɗauki miliyan ɗaya yanzu a baka kuma ka yi zakka ba ne sai fa ka shekara fa kana ci kana sha kana uzurin rayuwa har aka yi shekara wannan miliyan ɗin ba ta ragu ba ta kai da arziki na yi ko ba ka da arziki ku tuna fiti da yafa fili su kuna mirfa shekara guda magani da yanzu a kullum in kana da iyali za ka yi wata baka sha maganin malera a gidanka ba na nawa ake sha to ba sai abin da Allah tsaye sani ba akalla a ce maka treatment karami ma dubu biyar dubu biyu dubu biyu haka za ka ce duk sati ɗaya je ka yi to amma duk aka tafi wannan har shekara guda dindi kuma wannan miliyan din ba ta ragu ba tana nan a matsayinta ake mai arziki ne to menene ka ji bakin ciki dan ka dauki dubu ahirin da biyar kuma ka ba wani dan uwanka talaka akwai danginka suna fama da rayuwa ko da mutum biyar ka raba wa dubu biyar biyar kai da daɗi a ransa makocinka ya tashi ba shi da komai ya rasa ya za a yi taliya ta gare shi ka ɗauko dubu biyar ka ba shi wallahi a gunsa arziki ce in za ku ka bashi dubu biyu wallahi kuke ka ka dubu ɗaya ma saboda matsalarsa shi a yanzu ɗari biyar ce sai ka bashi dubu ɗaya ɗari biyar ma kuɗi ce dai ce abinci ko shi musamman da Allah ka sau ɗin abinci a yanzu ina fata an gane to kaga ashe kenan wanda suka yi rilayin suka dogara da wannan lissafin to a gaya musu inda dama sako biyu mun zalla ya bayar ko na zinare ko da azurfa kuma suka ce malamai a galibin lissafin lissafin da manzon Allah ya riƙa yi a rayuwarsa da a zinari ake amfani ba da azurfa ba. Ina fata ana ganewa, da haka kana da jarin ka dai kai miliyan ɗaya ka kai shekara to ka raba gida arba'in dubu ashirin da biyar ka bawa wasu bayan Allah a matsayin zakka sai Allah ya ƙara ma ya ma albarka. Ya halatta, ya halatta kawai mutum ɗaya zakka, ya halatta. Saboda ai mu abin da sa ake rarrabawan talaucin ne ya yi yawa mabukatan sun yi yawa to tun da kowa na bukatar dubu harin da biyar ɗin to sai ka ɗauki ka ba mutum biyar ai an ɗan shashafa ne yau ko ce ku ne canza a wani ranar kaɗa kaɗan jirgin a gidansa ai masha Allah ba ga babu laifi to Allah sa ka wace ka samu ƙarin shaidu yasa sai ake ɗan rabawa haka da kallaje duk da kuɗin mai lalata dubu biyar ai kuɗi sai hari zaka ɗan sai fari mai ɗan kauri zaka sai yan kaza ka kwano kaza ɗan waye a ɗan yi dai canza dai ɗan abinci a ranar mai yiwuwa kuma ga ɗan kaza ya je makaranta ba kuɗin makaranta ka rasa ya zaka yi sai ka baka dubu biyar zaka je ka biya su ce to ga dubu biyu ko dubu uku a rubuta a rage haka ya ji daɗi ba za a koro ɗanka daga makaranta ba wani ba lafiya ko matarka makanta ba lafiya ka rasa ya za a yi treatment babu kuɗi ka rasa ya za a yi sai aka baka dubu biyar farda zaka dubu daɗi a ranka sai ka tahi da gudu ina malamin shinka ko yau a ja su allura a mata zaka ji kai mata ɗan samu abu to shine amfanin yin zakka ke tana da matukar amfanin al'umma da haka dai yanzu ka ga masu wancan nisabin sai su faɗaka ko ba haka bane yau suka ce dama abin da kare kuɗaɗe da ai ba wai da gaske bane wani abu ne kawai ne sasar duniya Allah kuma ya ƙara kiyayewa ya ba gyara mai ƙasar tamu gaba ki ɗaya ina miki ya ce wa salli alaihim kuma ka musu addu'a ya manzan Allah in ka kawo zakka a zamanin manzan Allah ka ce Allah ga zakka ta na fitar bayan Allah ya karɓi zakka zai raba talaka kai kuma sai maka addu'a ba ga addu'ar manzan Allah ai kan kacce ai yasa wallahi sahabi ya gama morewa a duniya ba a taɓa yin mutum mai darajar sahabi ba a cikin al'umma bayan shi kansa manzan Allah saboda me manzon Allah ne fike maka yace masa addu'a ka kada ka yanzu kan ka fita da ka kai waye addu'a da malamin zai maka ma dole ne malakar ba amma malamin ka ba wanda ka ba ma ba dole bane malakar ba sai dai kawai da ka faranta masa rai shi kuma sai Allah ya lauta maka alƙin ka ya kade maka musiba amma wannan fa manzon Allah ne zai musu addu'a kuma Allah ta musu salli alaihim ma'ana ka musu salati ka musu addu'a ay ud'u lahum ka musu addu'a inna salataka lalle salati da zaka musu satanul lahu nutsuwa ne a gare su manzan Allah na raye maka addu'a kana mumini ya lafiya kalau ne ko ko ba yake nan ba yace ya manzan Allah idan na hau kan doki ba na iya zaunawa ina karkacewa ina jin na fadi Allah ya masa addu'a yace ya ubangiji Allah ka tabbatar da shi ya hau doki ba shi kenan ba ya manzan Allah in zan yi harbi da kiga ba na kafa seti ya manzan ya ubangiji Allah ka bayi seti duk abin da ya harba ya kafa rota sha haka ake tattauna da su to wani kuma zai ce ya manzan Allah kaza ka ya amar addu'a Allah mar kaza sai kuma take Allah masa to haka sabai suka rayu fa Allah kara musu yarda yace qauluhu wa ala alihi faqat yace al alu al murad bihim atba'uhu abinda ake nufi shine mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qala al muallif rahimahullahu haka ne ko eh yace wa na'lamu anna Usman bin Affan radiyallahu anhu qutila mazluman wa man qatalahu kana zaliman yace mun yadda mun tabbatar mun sani cewa lalle Usman dan Affan radiyallahu ta'ala anhu qutila mazluman an kashe shi ne bisa zalunci an zalunce shi kuma wa man qatalahu duk wanda kuma ya kashe shi kana zaliman azalimi ne sadana Usman bin Affan ya gamu da kalubale da rewa a rayuwarsa mun karanta su da dama a tambaya a karta da muke amma a takaice shi manzon Allah tabbatar masa cewa wata rana ya zo shiga gonar wani daga cikin mutanen Madina shi manzon Allah ya taho sai ya shiga wata gona ya ce wani zauna a nan kofa ka jira mun kar kowa ya shigo gona sai ka zo ka faɗa mun da ya shiga cikin gonar akwai rijiya da ake ɗiba ruwa ake yin bayi sai ya zauna a bakin rijiyar sallallahu alaihi wasallam kuma ya zura kafafuwansa a cikin ramin rijiyar kun gane abu rijiya tana haka ya zauna a bakin ta kafa ko sa cikin ramin rijiya ya zauna eh saka ce masa ya manzan Allah ga Abubakar ya zo neman ka yana neman izini shigo sai ka ce mari ya shigo kuma ka masa albishiri shi dan aljanna ne sai Abubakar ba za shi shigo da ya ga manzan Allah a yadda yake zaune da yi magana ba sai ya zo zaune kusa da manzan Allah irin zaman da manzan Allah yayi shi ma sai irin sallallahu alaihi wasallam ya zauna a gefen rijiyar shi ma ya zura kafonsa shi ma a cikin rijiya suna nan su bisa zaune kayansu sai umar ma ya shigo ya zo ya nemi izini ya ce a ce mu Allah ga umar yana zuwa aka ce yawa manzo Allah ga umar na neman izini ta kace mar ya shigo wa bashiru bil janna kamar sai cewa dan aljanna ne shi ma da ya shigo daga ga manzon Allah a zaune a bakin rijiya sa kafa cikin rijiya ga su da Abubakar shi ma yayi haka shi ma sai zauna a gefen manzon Allah ya sanya kafarsa a cikin lamun rijiya Allah zauna su uku kenan a lamun rijiya can sai ga sayyidina Usman shi ma ya taho yana neman izini ka ce ya manzon Allah ga Usman yana neman izini yace ka ce mar ya shigo wa bashirhu bil janna ala balwan tasibu kamar sa albishir cewa dan aljanna ne amma da wani bala'i ne zai same shi shi yasa za Allah zai bashi aljanna zalla bashi bishara da ya shigo sai ga sun zauna a bakin rijiya babu gurin zaunawa a rijiyar bare a saka ba kaga shi sai zauna a gefe suka ce malamai wannan ishara ce cewa da manzon Allah sallallahu abubakarin da Umar za a binne su a ɗaya. kuma haka akai ko in ka je ga kabarin mu zala a shabbaki duk da cewa ba za a gani ba amma haka ya tabbata a tarihi kuma haka ne da gaske ko alfara da yake cewa salatun wa taslimun ala qabri ahmad wa qabri abi bakarin wa qabri abu hafs yace tsira da aminci tabbata akan kabarin manzon Allah sannan ga kabarin abu bakari ga kabarin abu hafs ne wa umar faruk su uku aka binne su a daki daya sai da su kuma za ka binne shi a baki'a na fata an gane to haga sai ce masa kamar albishi cewa dan aljanna ne saboda wani bala'i da zai same shi shi kuma da ka faɗa masa sai ce wallahul musta'an to ina neman taimakon Allah akan bala'i in ya zo in daure in ci jarabawar in samu aljanna ni Usman sannan Usman zalla yake ce masa ya Usman idan Allah ya baka wata riga sai wasu kuma suka ce sai ka cire rigar karka cire karka cire shine in Allah zai baka mulki bayana za a samu su ƴan tawaye sai sai dai ka sauka akan mulkin to karka sauka ka bari kawai su duk abin da za su banda za a kashe shi yana gidansa an kewaye gidan suka zo su wayannan ƴan tawaye suka ce su dole sai ya sauka a mulki ko kuma su kashe shi ya ce shi kuma ba zai sauka ba tun da manzan Allah dama ya faɗa masa zai bi umarnin manzan Allah ya ce milefin mai ne muku babu laifi kawai masifa ce bala'i ne a ƙarshe ma suka kewaye gidansa da na usman suka hana a shiga gidan kuma suka hana fito a gidan har yawa ya gari ruwan da zai sha gidansa ya ƙare ya hau kan katanga ya leko ya kalle su yace ina gama ku da Allah wane ne a cikin sabon manzan Allah yaje manzan Allah yace duk wanda ya sayi rijiya kaza Allah zai ba shi aljanna wane ne ya sayi rijiya suka ce kai ne su sani ai dan bala'i dan bala'i ne sai dai kai hakuri kawai na ba sa an gane suka ce kai ne su ba ku rabu da ni ba me na muku Nana Aisha ta ce a ɗauko ruwa a kawo gidan Usman a bashi sha. Suka bige abin, suka nemi mata rashin kunya da fitsara. Ta koma. A ƙarshe yana azumi. An za kashe shin kenan. Ya tashi da azumi. Sai bace ka san me azumi ba da ba da ɗan gangadi wani lokaci. Ta bace ɗauke shi sai mafarki ga manzon Allah ya ce masa ya Usman bala'in da yake damun kan nan amma addu'a ne Allah ya tare ko kuma za ka yi haƙuri ka sha ruwa a gurinmu. Ya yi farka kan sai jawa ya manzan Allah, in sha ruwa a gunku a yau, me za ta yi tuni me za ta yi? Me za ka ta yi? Da azumi a bakinsa, yana kasan ƙur'ani suka tsallako katanga. Matar ta fito don inda masu iman suka gama ce babu hijabi, a ga su gudu. Ko? wani tsururu mara kunya ya bige inda ba sabai bane su ai kawai yakin iskan gari ne in iska ne marasa mutunci suka zo su suka masa yankan rago ina karatun qur'ani shi kuma ya haƙuri ya tsaya ya hana kuma kowane sahabi kama ɗauki ya ce a kansa ba za ka shiga jinin kowa ba kowa tafi gidansa haka kuma ya faru suka yanka shi yana karatun qur'ani suka ce malaman tarihi jinin sai fantsa mai fada kan Qur'anin da yake karantawa daidai ayar da Allah ke cewa fa sayakfikahumullah wa husnul alim jinin sa bayan sun kashe shi suka balle set ɗinsa an sabai waya yuni a kuma shi ɗan kasuwa ne mai arziki ne usman ba san tarihinsa ba yana da sip a gidansa suka balle sun ɗauka samu tawarin kuɗi a ciki ya suka ga wata takarda misali kamar ka ce wannan ya rubuta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ko kawai ya ce wannan shine abin da usman ya tabbatar da imaninsa a kansa shi ya kaɗa ga sama cikin tabbinsa babu ko sisi a shi suka fita to haga mu muna da yaƙini cewa shine malaika anan sayyidina usman an kashe shi ne a bisa zalunci saboda me ya musu ba abin da ya musu kuma ya ce musu wallahi in kuka kashe ni to da garin da kuka kashe ni har abada ba za a ƙara yin taruwa akan shugaba ɗaya ba a duniya ba ku ƙara yin sallah ko bin umarnin shugaba ɗaya ba kuma haka kai daga ni yace ba ku ƙara samun wani khalifa ɗaya ce kowa ya masa mubaya a ba za a samu kuma ka ga haka alaka samu ko to sai za su maka shi mazluman ma'ana bisa zalunci wanda ko ya kashe shi ya zamo azzalimi yace abu na biyu faman aqarrabi ma fi hadal kitab duk wanda ya tabbatar da abin da makaranta a littafin daga farko zuwa kayan da muke ko wa amana bihi yayi imani da shi wattakalahu imaman ya dauki duka wannan kudurorin da makaranta har guda 166 a matsayin jagoransa walam yashukku fi harfin minhu da ya shakkar ko harafi ɗaya walam ya ji harfan da yi inkarin harafi ɗaya ba wahidan fa huwa sahibu sunnati wa jama'ati to ya zama ahli sunna wal jama'a kamilun cikakke kadis takamala fihi al jama'a ya tuka sharadan zama ahli sunna wal jama'a wa man jahada harfan mimma fi hadal kitab wanda ko yake inkari na wani harafi guda ɗaya da ya zai daga farko zuwa nan da muke ciki yace au shakka fi harfin ko kuma yake shakka akan wata magana kwaya daya minhu au shakka ko haka ne ko waqafa yace ba ba zai amfani da wannan kaidar ba fa huwa sahibu hawa to me irin wannan a kudirin yace dan bid'a ne me ba san zuciya saboda in kana abun daga farko littafin zuwa yanzu duk abun da yake takawa duka menene aqida ce ta ahlus sunna ko ba yi bane har yake ce maka a wani gutan baya mun shaida cewa shafa akan kufi sunnar manzon Allah kaga wannan kamar ka dauka cewa matsala ce ta fiqh amma ko da sai ganin su a aqidar sa a aqidar su su haram ne ma amma tunda manzon Allah yayi an yi a gaban sa ya tabbatar ya ce ayi ya zama sunna inkarin sa ya zama kashi ga layin yan bid'a ina fata an gane to wannan kenan yace qauluhu wa alam anna usman bin affan radiyallahu anhu utula mazluman hara sabaka bayanuhu yace wannan bayanin ai ya riga ya gabata cewa sai da Usman an kai shi ne bisa zalunci ba dan ya laifi ba saboda kawai ɗan tawaye suka kawo wa duniya bala'i yace wa qauluhu faman aqara ma fi hadal kitab wa amana bihi wattaqadahu imaman wa lam yashku fi harfin minhu wa lam jahara harfan wahidan fa huwa sahibu sunnatin wa jama'ati yace ma bikira fi hadal kitab duk abin da aka ambata a littafin nan ko itiqadi ahli sunna shine kudiri da imani na ahli sunna wal jamaa ina ba ta an gane duk abin da kaji an ambata a littafin nan daga farko matsala ta farko har zuwa nan da nake ta 166 nan yace duk shine kudirori ne na me ahli sunna wal jamaa fa huwa ko na miki falam naqul ai ba cewa man lam ya taqid ma qultu bai ce duk wanda bai yi kudirin abu da abin da na faɗa ba ba haka yace ba yace duk wanda ya yadda da abin da aka kawo a cikin littafin nan wani kuma shi wannan abin da kawo shine kudirori na ahlus sunna wal jamaa duk mai sai zama ahlus sunna wal jamaa to zai ba abin da yake cikin littafin nan saboda ba an ka san zuciya bane bayani ne na ilimi kuma a danganta shi har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa inna ma qala abin da ya ce shi ne mallam ya taƙi mata da kitab duk wanda bai yadda bai kudirce abin da kitabin nan ba ai ko usulul ko mazhabi al-sunna wal jamaa wanda kuma abin da ya kaɗa shi ne asalin jigo na aqidar sunna wal jamaa in ka zance ahlus sunna to abin da ake nufi duk abin da mu karanta tun daga farko zuwa nan a ce kana da kudiri akan su ka yadda da su kuma kana aikata su gwargwadon ikonka ya ce falata kus alaihi tsaka ne ko eh fala ma tala alaihi fi hada kalam da haka shi mara albarbahari bai yi wani kuskure ba a maganar da ya faɗa in ji malam mai shari yace bai kuskure ba saboda cewa ya duk wanda ya ƙaryata abin da ke cikin waɗannan maganganun da muka daga farko zuwa matsalar nan to ya shiga layin yan bid'a ai gaskiya ya faɗa saboda duk bukatar sunna ta ayoyin qur'ani hadisan manzon Allah maganar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yace kama zanna badal qurra kamar da waɗansu daga cikin masu karanta tafa suke suke rai cewa wai bar Buhari ya yi kuskure a cikin abin da ya faɗa ya ce li annahu ko da wani sanar kitab saboda littafin nan ya rubuta usul ahli sunna wal jamaa jigo a ida sunna wal jamaa ne faman ankar shay'an wanda ko yake inkarin wani abu ɗaya min har gaci au ankaraha ko kuma gaba ɗaya ma ya ce baya son abin da aka karanta nan fa huwa dalun batacce ne la shakka yace babu ko shakku na fata an gane yace babu ko shakku shi batacce ne yace qauluhu fa huwa sahibu sunnatin wa jama'atin kamil kadib takamala fihi al-jama'a bi annahu i'tiqadi ma alayhi al-sunnah saboda ko yayi kudirin dukkan abinda an sace kansa ne wal jama'a mimma zukira daga abinda ka ambata sai da kitab yace wa idza taqala ko in ko mutum ya kudirin wannan itiqadi ahlus sunna duk wanda yake da kudirin ahlus sunna wal jama'a din nan to to sara minhu shi ma zama a cikin su ma'ana sunna wal jama'a ba kungiya bace aiki ne da kudirinka na fata an gane kudirinka ka yadda da abin da manzon Allah tabbatar da shi da sahabbansa aikin ka yanzu irin yadda manzon Allah ya koyar koyayi da sahabbansa shine sunna kawai inda ka dauki wannan kai ahlus sunna ne ko baka take ahlus sunna ba shi da abin da ake nufi an ya ce man an tare shay'an wanda ko ke inkarin wani abu min ita kadar sunna daga cikin kudin al sunna wal jama'a sara min al mubtadi'a ya zama dan bid'a duk wanda yake inkarin wani abu guda daya na kudirin ahlus sunna yace kai shi fa a ganin sa duk abu da ka faɗa ya yadda amma wannan abun guda daya shi na gaba da dai bane to shi ya fita a layin sunna ya shiga layin kuma yan bid'a na fata an gane ana za mu tsako ko za ƙara wucewa in bai ba wuce yayi to shi kenan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik